منكم أن تفسلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
أنا أكون رمضان أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يثلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودساتها وكل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin albarkashi da ni'imarsa ya ba mu dama dan ci gaba da karatu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka muna fata Allah ya datar da mu yau muna rana ne 27 ga watan zulqada hijira maki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu da shekara dari hudu da arba'in da biyar kuma gashi cikin kaddarawa Allah muna je cikin wani suna mai albarka sautin Ali Imran wanda darasinmu na baya mun tsaya ne a aya ta ɗari da ashirin da nawa? ɗari da ashirin da tara ko? ɗari da ashirin da tara insha Allah yau za mu tashi aya ta ɗari da talatin a cikin wannan sura mai baka surta ali imran mun ji jerin ayoyi na baya da suka ba mu labarin fafatawa tsakanin rundunar musulunci da rundunar kafirci yakin badar da kuma yakin uhudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yakin na uhudu an karya masa haƙora sannan an yi masa rauni a goshi wannan ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin an dan malik yana cewa kaifa yafluhu qauman ya za a yi mutanen da fa'alu haza bi nabihim suka aikata wannan aika aika ga annabinsu yaya za a yi wa'annan mutanen samu rabo yana musu miyagun addu'o'i wanda Allah madaukakin sarki yace al'amarin ba a hannunka yake ba Allah in yaso ya gafarta musu in yaso kuma ya musu azaba amma baka da ta cewa Allah ya taka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato birki akan maganganu akan su wa'annan bayin Allah da ya daga cikin su sun musulunta daga baya kuma Allah ta'ala ya yi musu muna fatan Allah muwa ya yi mana yau wannan aya da zamu tashi aya ce wanda take magana akan abin da ya shafi riba riba yan uwa wallahi babban bala'i ce a ce mutum yana cin riba musulmi to yana cikin hadari yasa kake ga turawa da suka san haka suka kirkiro tsarin bankuna wanda ke ta'amali da riba kuma kasashe da yawa na musulmi ne amma ko kana so ko baka so to sai ka bude kwanta a cikin bankin da ake ma'amala da riba in ba haka ba ba za ka samu albashinka ba duk wani wani tarko ne riba tana daga cikin bala'o'i guda bakwai da annabi ya ce mu nisance su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibu sab'a mubiqat akwai waɗansu bala'i guda bakwai ku nisance su na farko shi ne shirka ga Allah musulmi ya nisanci shirka da yin sihiri kakka yadda a ce ka yi sihiri ko ka je ka sa a yi sihiri domin bala'i ne wanda maza Allah ya ce ka nisanta wa katalan nafsin lati haram Allahu illa bil haq kalka yarda a rayuwarka a ce dalilinka ko akwai hannunka a cikin zubar da jinin wani a ce an sarwantar da wani ya bar duniya akwai hannunka a cikin karka yanzu ko da wasa in dai ba a bisa haƙi na gaskiya ba misali mutum ne ya zo da dukiyarka ya ce ka bashi karka bashi annabi ya ce idan wani ya zo da makami ya ce in bashi dukiyata ya zan yi in ji wani sahabi ya gaya manzala annabi ya ce ka hana shi ya ce in ya yaƙe ni wace kai ma ka yaƙe shi idan na kashe shi wa ya ce ka kashe banza in ya kashe ni wa ya ce ka yi shahada kaga wannan kisa ne wanda kana da dalili shine illa bil haq amma haka kawai ka taka mutum da mota da gangan saboda kana da assurance wallahi akwai matsala a nan kana da assurance amma a can ba ta aiki ko tana aiki a can lema tana aiki ko garkuwa ko wacece a can ko wani fbi wala da busa aiki karka yarda dalilin ka sarwata da rayuwar waɗansu kuma malamai suka ce idan ka ɗauki mota ba birki ka ɗauki mutane ka je kai haɗari to wai na mutanen kai kashe su ko kuma ka buge wani kai kashe su kisan gangam ne wanda ka san mota ai ba ta tsaya da addu'a ko inda ba burki eh bara yanda aka tsara ta ba ta iya tsayawa sai da shi to karka yadda ka daga ta kuma ta yi tafiya sai da shi ko ba ka da tayoyi na kirki ka zo ka yi lodi na mutane saboda kana son kuɗi ka yi taɓarin wuta idan aka samu hatsari idan ka kice da mutanen kayan kisan gagaci ne saboda ka sarwantar da rayuwar nan akwai hanyoyi da dama wanda mun dauke su ba komi ba wallahi mai hankali a cikin gari a ka'ida an ce kalka wuce karant ko? kalka wuce arba'in akwai ka'idodin da bature da ya zo da su amma musulunci bai kyamace su ba to kiyaye so da addini ne to sai ka tako mota ka wuce arba'in ka buge wani ka samu matsala saboda an ga tsarin yanayin gurin ne da yadda al'umma ke kai kawo idan wani abu ya zo ka wuce wannan gudun to wani abu zai iya faruwa bayan da za ka yi to shi sa ka kauce kai sai ka wuce sai ka zo ferus jar wuta ta kama kai sai ka ki tsayawa sai ka je ka buge wani ka kashe shi to ka yi kisan gillan duk waɗannan hanyoyi ne wanda na daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qatalun nafs allati kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe kai ba na mutum ko na kaza ko da tsuntsu in ba da wani dalilin da za ka yi kashe tsuntsun ba irin yanzu za a ɗauko irin musamman ya ɗauki yan tsubu masu gudan layu a zo a samu wani abu mai rai a ce a jikin shi za a gudan laya a ɗauki bindiga bam a halbe shi kuma ya mutu akwai matsala an yi kisan rai ba da haƙi ba ba yi tsuntsu don a yi kisan shi ta hanyar gwado ba an yi shi ne a kashe shi don hanyar amfani da shi da ka kashe ba ta hanyar amfani ba an samu matsala wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi cewa wa qatalan nafsi ya kunshi abubuwa masu yawa ka je ka bada kuɗi ka ce wane a kashe shi da addu'a daidai yake da kisa da bindiga ko kisa da takobi ko kawai ya ba ka washi kai ka daga ka ce ya Allah ka kashe wani ya waye gari kuma ya mutu to kamar ka kashe shi da bindiga ne karka yi haka karka yi haka duk wata hanya ko ka samu wani abu na fazo kai fazo na mutum ko a gama baki da kai kai a matsayinka na likita ana so a kawar da shi ya zo ba shi da lafiya a hada baki da kai a mishi allura wanda za ta kawar da shi daga duniya nan ba kisan kai ne ko kuma ga wani mutum kana da yadda za ka yi ka ceto shi sai ka yi wasa irin yadda galibi likitotinmu suke yi rayuwar shi ta samu matsala dalilinka ka kashe shi ne na ma daga cin kasar allati haram allahu illa bilha da sauran abubuwa masu yawa ya kamata mu yi hankali yana daga cikin abubuwa guda bakwai kenan kisan rai to sai na hudun na wari muka ce menene shirka na biyu sihiri na uku kisan kai na hudu arriba mazala ce ku nisanci riba na biyar akali amwali yatim cin dukiyar maraya wanda zuba bakin komai suke ba hannu wasu maraya ma ya ci sai a cinye shi balle dukiyar shi wala sau da yawa ake danna dukiyar marayu wasu ko aka ya daga cikin bala'in da Allah bai kyale kai ka je lahira taba dukiyar maraya ba wanda zai ci dukiyar maraya da gangame kai labari a wannan rayuwar ta duniya sai Allah ya kaskanta da shi sai Allah ya kama shi inda ba da hankin cin ba mun samu biyar ko wata walla yau mazhab aje ana yaki tsakanin musulmi da kafirai kai sai ka gudu wannan ka aka ci babban laifi ya daga cikin bala'i guda bakwai da manzo Allah ya ce ka nisanta na bakwai shine kazaful muhsanatul mu'minat al-ghafilatul mu'minat haka kawai kana zaune akan titi wasu ta wuce aka ce wannan aka ce a wannan ai wannan ai tunin mun gaba da ita wani haka yake shari ne kawai ko kuma a wannan ai mazinaciya ce ai duk wannan hijabin da kake ga ta sa malan kafar banza kenan kai kuma shari ne kake mata wannan daga cikin bala'i guda bakwai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya santa kar ka yarda a rayuwarka ka aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa in kuma ka aikata to kanka daga jagoran Allah sai ka tuba amma akwai wanda in ka tuba ma tuban bai ba sai ka bai mai haƙƙin haƙƙin shi kamar kazafi wanda kawa kazafi Allah ta'ala ya kare mu da haka Allah ta'ala ya kira masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka imani da su aiki muminai duk wanda suke aiki da shari'ar Allah sun yi da cewa su musulmi ne sun yi da Allah da manzan Allah suna daga cikin wanda Allah ya kira a nan gurin ya ce la ta'kulu riba kada ku ci riba shikenan ba wani tawilin zaka wa Allah in dai akwai riba kaka ci shine zaman ka lafiya ka ji kuɗi a banki da kai aka baka ɗan miliyan kinka sai aka ce ga wani yan tare to karka ci ya za ka yi da shi kuma in ka bar musu ana halau bala'i ne in ka je ka yi saraka ba ta yi ba in ka yi kyauta ba ta yi ba in ka yi taimako bai yi ba malamai sun ke sun kawo ne suka ce duk mafi sauki ka je ka yi wani aiki na badala wani abu da zai amfani al'umma ba wai shi ma ka yi shi da niyya Allah baka balada wai don ka samu huta ne kawai don ka huta daga cikin bala'i wani guri rami sai ka je ka sa a kawo tsakuwa ko kasa a cike gurin wani gwalolo ya cika sai ka je ka sa a yashi shi wani abu ne wanda zai amfani al'umma ta amfani da gurin shi ne kawai kake amma ba za ka yi ne da niyyar ka samu lada ba idan za ka fara sarka don lada ko kyauta a wannan don ka cire kanka daga cikin bala'i ne in ka bar musu bala'i in ka zo kai sadaka inda Allah tayyibul la qabul illa tayyiba to sai dai ka je kai wannan aiki da haka Allah ce ya kuma masu imani la ta'kulu riba kada ku ci riba ballantana ma ribar da ake ce a za'afa ma za'afa linkin ba linki shi ne a ba mutum bashi an baka 'yan miliyon za ka biya kafin shekara amma daman da aka baka 'yan miliyon sai da aka cire 200 yanzu da shekara ta zo baka biya ba sai aka kara maka dele kuma aka ce yanzu miliyon da 200 halu za ka bada wata shekarar ta zo baka biya ba a kara maka dele aka ce miliyan 500 ba haka da tura suke mana haka da suke danne mu da bashi ba bashin riba wannan asalin shi tun jahiliya ake shine yanzu turawa suke yi mana shi haka zaka je banki ka dauki kuɗi bashi wai yancerar da za a dauka tun kafin ma ka biya sai an dauka a cikin kuɗin mai lahiya an ƙara dirmi ya kake nan a haka kuma ya kasa biya a kowani kabin shi ma da a zo an bude shi a gudun he a zo a ce to saya mana bashin naka ya saya sayan da za ka ga kamar hutu ne amma kuma ƙara danna kan za a cikin bashi to shi yasa in ka iya a rayuwarka kanka yarda ka ci wannan bashin da yake da alaka da riba ko da kudin salula ne kada ka ci saboda ita riba ba wai an hana cin ba ne kadai la'anar lawo akilin riba wa mawakilahu aka ce Allah ya tsine ma wanda ya ci riba da wanda ya bada da wanda ya ci da wanda ya bada aka dukkansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine musu albarka ya za ka Allah tsine maka albarka kuma kai albarka a rayuwa ta ya za ka yi albarka ta ya duki ka za ta yi albarka kada ka yarda halakin ka zo ka dirmiya ta cikin haram la'adallahu akilin riba wa makalahu haka manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa wanda ya ci riba da wanda ya bada ribal aka ci yan miliyon ka dauka bashi amma an cire 200 ce yan tarekin tuntuna Allah ya tsine maka albarka ya tsine ma wa'inda ka ba wannan din kudin ba ku kadai ba sai ya ce wa katibi da sakataren da ya rubuta sekretar wanda yake aiki a gurin da ake ta'amali da riba Allah ya tsine mashi albarka wa shahidai da masu shaida suwa masu shaida waye mai shaida wanda zai kashe ya sun yi shi ne mai shaida ba wani jin yana sirus Allah so ki to hadisin ake ce la'adallahu akilin riba Allah ya tsida mai cin riba da wanda ya ba da aka ci riba da marubucin da mai shaida sai ce hum sawa'u dukka ɗaya suke kaga ba abin da yake da bala'i kamar abubuwa guda biyu riba da sayar da kayan maye don wani iya kan hadisin ya ce kawai giya idan ka san wannan gidan za a sai da kayan maye ko iltirisai ne kai kalka zo ka yi musu abin nan musulasau kada ka yi idan mai fasir da kai kada ka zo ka yi musu idan mai mota da kai kada ka ɗauki siminti ka kai haka gidan da za a gina bankin da za a ta'amuli da riba kaɗan ka taimaka ka shiga cikin tsinon Allah duk sauran zunubi za ga mai shi aka tsinewa amma wa'annan wa'anda suka taimaka a kan yin gabaɗaya sai ga gabaɗaya suna cikin tsinon Allah ne inda ya shafi gurin shaye-shaye ko a ta gidan giya da hausa idan ake samun abubuwa na maye a sha kadda ka yarda ko gyara wuta ka musu ko fantir kadda ka yi musu tun wani abu wanda yake na ilimi ne yi za ka yi a biya ka to idan ka yi shi Allah ya tsine maka albarka amma yau halin da muke su yi ya kace ga rayuwar da suke karkashin tsinuwar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce ya ku masu imani la ta'kulu riba kai tsaye Allah ce la ta'kulu riba kada ku ci riba wanda ake cinta linkin balinki Allah da ya faɗa ka saboda magana ce mai nauyi ba kowa zai iya kiyayewa ba sai Allah ce wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ku bar riba nan ko za ku rabauta ashe in baka ji tsoron Allah ka bar riba ba za ka rabauta ba kai ba samu rabawa wajen Allah duniya da lahira ka kadi duk sallaka duk azumin ka duk sallaka ka inda kana ta'amuli da riba kana cikin tsinon Allah badawa kake Allah ya tsine maka amsa kake Allah ya tsine maka kai marubuci ne kawai idan an zo a ka takardu ka rubuta wani ya dauki bashin kaza an guda entire kaza zai kai kaza kai ma Allah ya tsine maka albarka sai kilitar kai an kare za ka ba takardar kadiba an yi alkawari wani ya ci bashi kaza kaza zai biya entire kai kashe kai da mai shaida kai Allah ya tsine maka albarka kai a bisa harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne yace la'anallahu akilar riba Allah ya tsina mai cin riba da wanda ya bada riba akaci wa katibai da sakataren da mai ba da shaida akan tabbas magana ta tabbata shi ne na ce mai yin kashe shi da shida ta ƙarshe gashe ga kashe ga sun yi na director ko ko shaf da agents ko ba wane ne hakan da ya yi inda a kori ba a cikin maganar sun tabbata to suna cikin tsino Allah ne gaba ɗaya su shi sa Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku bar cin duk abin da ya rage na riba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين in ku ba haka ba فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم- وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تض... لا تظلم لا تظلمون ولا yanzu تظلمون dan Allah mutum ne ya zo ya ɗauri ɗamara zai je yaƙi aka ce ina za ka yace yaƙi da wa za ka yi yaƙi yace da Allah da manzan Allah wannan mutum mai matsayin shi kai a matsayin da musulmi mai sunan shi mutum da ka gan shi kawai da makami na yaƙi ya yi ɗamara ya shirya ka tambaye shi ina za ka yace yaƙi da wa za ka yaƙa yace Allah da manzan Allah zan je in yaƙa kuma da gaske yake ba na sunan shi waye kai za ka ce ka rubuta yan aljanna za ka sashi duk adalcin ka za ka sashi an ce ka rubuta yan wuta ba direct to allah maɗaukakin sarki shi ne ya faɗa ka ya kira mu ne ya ce ku ji tsoron allah ku bar cin abin da ya rage na riba in har kun kasance masu imani da allah in ku ba ku bari ba fa'adhanu bi harbi min Allah wa rasuli kusan kaman kun yi shela ne me shela kun yi ilani kun yi sanarwar za ku yaki Allah da manzon Allah in dai baku bari ba inji Allah in dai baku bar cin riba ba ku sani cewa fa daidai kuke da wanda ya fito duniya ya fadi a yanar gizo ya fadi a talabijin ya fadi a radio ya ta shi gashi ya fito zai yaki Allah da manzon Allah gadan gadan me matsayin wannan mutum fa'adhanu bi harbi min Allah wa rasuli yace shi Allah zai yaƙa da annabin Allah in dai ba ku bari ba to matsayin ku haka ne in ji Allah yanzu Allah ya ce abu haka ne kuma kai shiga kace ba haka ba wani tawili zaka yi wata dabara ta zaka wa in ka bar dabara ya zaka wa Allah wani irin tawili ne zaka yi a nan gurin ya shiga fa in lam tafa'alu fa'adhu bi harbin min Allah wa rasul in wa ba ku bari ba Allah ya ce to ku sani fa kaman kun yi sanarwa ne za ku yi ne ku wai za ku yaki Allah da manzon Allah ne ku matsayin ku kenan kawai amma idan kuka tuba Allah ya ce to asalin dukiyar da kuka bada kin za a kawo muku entire ku amshi dukiyar ku bar sauran wala ku rusu amwalu da kana cikin ba da bashi a kawo maka ruwa ko a kawo maka riba yanzu sai ka tuba yanzu Allah dan ikonsa da adalcinsa sai ce to wannan ru'us amwalukum dukiyar da ka bada kin ras amshi kayanka malakun rusu amalu la tuzlimuna wa la tuzlamun kai ba a zalunce ka ba kai ba baka zalunci kowa ba. an so kayanka ba wai dan ka bada da- da niyyar riba ba yanzu ka tuba sai ka ce dukiyar ma ka bari a uwar a maido dan kan a bar shi amma in ba haka wallahi fa'adhu bi harbi min Allah wa rasuli Allah ya ce kamar kun yi sanarwa ne cewa ku kun fito ne za ku yaki Allah da kanshi da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun ce kalai yasa Allah ta'ala ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku mu'mine ku bar cin riba la'allakum tuflihuna mai yiwa ko za ku samu rabota idan ba ku bari ba kenan babu babbar rabota shi yasa wallahi sai mun yi hankali musamman yanzu layyar ta kusa sai ga ana kiranka a banki ana maka mai sarka zo akwai bashi na raguna eh kirdi ta baske hajji ta zo a ce akwai kirdi haji ha komi kirdi kaza hal azumi ma so ake ka rika bude baki da haram kana saur da haram kana bude baki Allah ya tsine maka kana saur Allah ya tsine maka haka suke so haka suke so waddu la takfuruna kama kafar da yawa Allah ya ce gurin kafirai ina ma kuma ku kafircewa Allah kamar da su ma yawai me yasa Allah ya kyamace su saboda suna da fata ne Allah ya ce kal ayi ne suke yi kai ma idan Allah ta kan ayi kai dan me Allah zai soka to wallahi dole a matsayin mu na musulmi sai mu bi shawarar malam Abdulrahman mai adri Allah ji kai shi yace wallahi lahu ayfa ala fi'lan hatta ya almami hukum Allah bai halitta a ce musulmi ba a ganshi yana aiwatar da wani abu a cikin rayuwar shi har sai ya san me hukuncin Allah ce kar dan kayi karatun ka ka samu diploma ala dole kai so kake ka samu aiki kowane aiki sai kai a ba kowane aiki yi ba ba kowane aiki kai musulmi akwai aikin da ba ka yi ba dukkan aiki ba ne ake yi sai ka bincike aikin mai matsayin aikin kaka yake ya ake gudanar da shi ya dace da addinin ka amshi bai dace da addinin ka yi haƙuri allah zai kama ka halal ba mutumin da zai haƙura da haram dan tana haram face sai allah ya kama shi madadinta ko wanda ya fita kuma na halal ba kowane aiki ake yi ba sannan kai ɗan kasuwa ne ba kowane kasuwanci ake yi ba sai wanda ya dace da shari'a na halal kai ma'aikaci ne ba kowane aiki ake yi ba mai sana'ar hannu ne kai ba kowane aiki amma ka zo ka diba yau saboda ci gaban mai gina rijiya yadda bankuna suke yawa a duniya kullum bude saki iri iri gasu na alhamdulillah ai garin mun ci gaban bankuna gasu kai guda kun ci gaban zuwa jahannama ina amfanin ci gaban da zai kauta to ya kamata a ce musulmi su yi haɗin kan za su ka fitowa da tsarin bankuna da musulunci haka tsarin kasuwanci da musulunci amma in dai tsarin mai jan kunne ne tsarin bature nasara wanda ya ki Allah da manzan Allah kuma yana gurin kai maka zama haka kata za ka bi shi ido rihe maɗin ɗin maɗin ne na za ka to sai jahannama yi ƙoƙari ka gyara kai musulmi ba kowane aiki za ka yi ba ba kowace ma'amala za ka yi ba sai ka bincika sai ka tankaɗe ka rere bai halitta a gare ka ba kai musulmi ka zartar da wani hukunci a siyasa ne a ma'amala ne a aiki ne a cinikayya ne a me har sai ka can menene hukuncin Allah a cikin wannan abu ai da aka ce ka san hukuncin Allah dan ka kiyaye ne sai ya ce ka tambayi malamai idan karatun ka bai kai ba sai ka tattaro bayanin sai ka zo ka ce mala akwai wani aiki ga yadda ake ga yadda ake shi sai tabbatar maka da halal ne ko haram ne musamman malamai ga saka lakar akwai masu ido biyu a yanzu sun san duniyar kuma sun san lahira sun san tsarin zamani sun san tsarin addini da ka gaya musu gaskiya tsarin yadda ke sai baka dalla-dalla ga yana shirya musu ta cike amma yau ina kawai mutum shi da so yake samu ya samu aiki ne ni da in samu aiki ne ko ya yake a'a wallahi ka samu aiki ne na halal in samu kuɗi ko ya yake a wallahi na taɓa jin wani yana ta ya Allah ka ba mu kuɗi ko da na haram ne yana ta'adda a gaban mutane yana ta yi wa Allah ya kawo kuɗi na ko da na bala'i ma ce ko da na bala'i ne ta wanda zai ga haram ya bari wannan anya ya san akwai lahira kuwa to yi mu musulmi ba kowane aiki ba ne namu ba kowane tsari ba ne namu tsarinmu daban yake shi ne za mu iya bi mu samu cin nasara a rayuwa kuma tsira gaban Allah ranar tashin alkiyama yasa Allah ce wattakullah ku ji tsoron Allah ya kuma mu ne ku yi taka tsantsan ma'anar tsoron Allah shi ne aka ce kamar a zo a kashe kwalabe a guri a ce ka bi ta gudun ba takalmi ya za ka yi kwalabe aka zo a kashe aka zubar aka ce ka bi ta gudun ka wuce ba takalmi wani irin tako za ka yi din da ka ɗora ƙaunar ka haika tabbata dai da dama dama ko aha to rayuwar musulmi haka ne so ake kai ta kan tsoron allah ka rika taka tsantsan komai duk inda za ka yi duk inda za ka shiga duk inda za ka aikata wani abu to ka yi taka tsantsan shi ne wata kullaha ku ji tsoron allah allah ce la'allakun tuflihuna ko za ku samu babbar rabo sai Allah ya ce mi wattaqun naral lati uiddat lil kafirin yanzu Allah sai kara da hankalin mu yace wattaqun nara ku ji tsoron wuta eh saboda duk waɗannan ababen da Allah yake cewa bari saboda suna kai mutum ina ne wuta bala'in cin riba malam ba karamin bala'i bane Allah ya yi ta kawo shi a cikin alkur'ani iri daban-daban shi wa idan mutum yana cin riba a duniya ranar lahira ko tsayawa bai iya da kafafunsa gashi musulmi amma bai iya tsayawar kawunsa Allah ya faɗo wani a cikin wata sura ta mana to a kawo ta mana الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس duk illar ce Allah yake bura ba ta alladina ya'kuluna riba kun ga masu riba in ji Allah idan alkiyama ta tsaye la yaqumun ba sa iya tashi su tsaya illa kama yaqumul ladhi sai dai tsayuwar irin wa'inda ya takabbata wa shaytanu irin wanda shaytani janisa ta ya buga an gane basara ko idan aka je lakol jeri caca in ya bugi wayanda ya buga kaka suke suna iya tsayawa to yana akwai tsayawar da mai cin ba zai irin wannan ci yana gan shi kawai yana shiro shure yana halba halbe wani yana kuwa ko wani yana halba halbe wani haka bugun aljani mai cin riba ba zai iya tsayuwa da kafafun shi ranar alkiyama illa tsirin tsayuwar wanda shaidani ya buge shi duka wannan alama ce ta cewa shi ya shiga ya shiga uku ya fada da fadar a rayuwar ta duniya saboda ya ci riba Allah ya tsare mu malamai suna kawo bala'i da misali akan cin riba inda za a kwatantawa mutum irin daidai da aikin da yake aikatawa na cin riba zunubin shi a wani kote abin yayi muni kwarai amma ka san menene sai ga musulmin da yake cin wannan yana ganin shi hankalin shi kwance yake ba ko me yake ba ai suwa da kaza suke asuwa da kaza idan kaza bakin tabewa da asara da mutuwar zuciya ka rika aikata mummunan aikin da Allah ya faɗi aibin shi tun a nan duniya amma kana ganin kai ba komai bane ya kamata mu yi takarar zama da tsoron Allah shine Allah ce wata kunnara ku ji tsoron wuta saboda wannan ayyukan na cin riba suna kai ku wuta ne ita kuma wannan wutar Allah ya ce bu mu yi ta danko ba mun yi ta ne uidda lil kafirin mun tanade ta ne saboda arna idan kaga musulmi a cikin wuta ya akai shi ya kai kashi saboda karambani yana sirriba ya ki bari yana aikata aiki kaza an ce wannan abin ba kyau ya ki bari har ya mutu akan abin bai tuba ba shi ne saka samun shi a cikin wuta shi ne Allah ce wata kunnar lati uidal lil kafirin ku ji tsoron wutan nan da mun tana da ta ne ba don ku ba saboda kafirai kaga ashe ko kai ce babu idan ka samu kanka a cikin wannan gurin Allah ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun Allah sai ce wa ati'u Allah kuwa Allah da shine ku bar sirri ba wa rasula kuwa manzan Allah tsaya shi ne ku daina cin riba Allah da manzan Allah sun hana cin riba Allah ce wa atiyu Allah wa rasula kuwa Allah tsaya kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace mi la'allakum turhamuna mai yiwa Allah zai ji kanku Allahu akbar Allah ka ji kanmu wai da ka ci ribar ka tara dukiya akan riba ka bude account ko ina ko ina kana da account an terekin an ci an cinye an yi komi yanzu da kace Allah na tuba shi kenan sai Allah ya ji kanka eh zunubin wannan sai a maida maka shi zama lada ka san ya zunubin yake zunubin mai cire ba aka ce inda zaka daidaita shi daidai yake da mutumin da ya dauki mahaifiyarsa a cikin watan Ramadan ya je gindin Ka'aba kuma ya zina da ita ya za ku san ta zunubin wannan amma duk da haka sai Allah ya ce idan kuka ji tsoron Allah kuka bari kuka wa Allah da kuka wa manzon Allah da sai Allah ta la'allakum turhamun mai yiwa sai mu jikan ku Allah ka ji kanmu jin kan Allah da rahamar Allah wallahi ku suke da bayin Allah tuba kawai Allah yake so kai akan abin da kake yin nan ko mun zunubin ko mun nauyi shi ko mun yawan shi ko mun munin shi shi kuma Allah sai ya ce to shikenan in dai wannan shafin ne ariye shi zunubin da ka tara madadin a bar shi a matsayin zunubi a Allah sai ya sa a canza maka shi ya zama tarin lada a ranar tashin kiyama digin da yake da muni sai amina ce zama farikal saboda jin kan Allah madaukakin sarki Allah ka ji kanmu sai Allah ta'ala ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard 'iddat lil muttaqin shi yasa sai Allah ya ce wasari'u a wata kira a sari'u ila magfiratin murabbiku wadda aka yaku bayan Allah kowa ya ruga a guje ku yi gaugawa zuwa ga neman gafarar ubangijin saboda kowa mai sabon Allah ne a kullum abin da ake so bawa ya gaggauta neman gafara a wajen ubangiji subhanahu wataala dan ba mai gafarar zunubi sai shi duk abubuwan da kake ji mai wa'azi yana cewa ba kyau in ka bari ma bai yahe maka ba dan ba shi da gafara ko yana da in ka ci gaba kun ba shi da zunubin da zai azabtar da kai Allah shi yake da gafara wa man yaghfiru dhunuba illa wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafara zunubi a duniya babu illa Allah sai Allah kare shi yasa Allah ya ce wasari'u ku yi gaugawa wajen aiwatar da ayyukan alheri da barin miyagun ayyuka don samun gafara a wajen ubangijin me yasa Allah ya ce haka saboda wajannatin Allah ya tare da aljanna ardu has samawati wal ardu kuma ita wannan aljanna da Allah ya tara da fadinta ya kai sammai bakwai da kasai bakwai ina an ce harkal ya aika ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mun ji kana ambatan Allah yayi aljanna wanda fadinta ya kai sammai bakwai da kasai bakwai yace kware ba yace to ina wuta take in dai aljanna ta gaje saman bakwai da kasan bakwai to ina wutar take yace masa idan dare ya zo ina wuni yake ina yake babu shi ne to ina yake to idan wuni ya zo ina dare yake lokacin da hasken wuni ya zo lallabe dare ya kawar da shi a ina yake kenan dan fadin aljanna ya wuce sammai bakwai da kasai bakwai baya halawa kuma a ce akwai wuta tana can karkashin kasa yau bakin halittar da Allah saman bakwai da kasai bakwai ne kawai akwai ta hatar sara'ai karkashin kasa ta bakwai din wata duniya ce can ake cewa shi yasa Allah ke cewa shi yake da abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai yace wa ma ta hatar sara da abin da yake karkashin ta hatar sara malamai suka ce can bayan kasa ta bakwai ne wata duniya ce kuma daban eh yasa wani ma ya zo tambayi sai na Umar an ce fadin aljanna ya kai fadin sammai bakwai da kasai bakwai to in haka ne ita wuta ina take shi ma sai ba shi amsa irin ta manzon Allah yace mishi aina yakunu alladhi idza ja'a an-nahar dare ina yake idan muni yazo idan kuma daren yazo shi gunin ina ya koma kenan wannan wani abu ne wanda yake a wajen Allah to aljanna saboda gida ne ba kunci ba matsala ka Allah ka ba mu aljanna wallahi ba matsala a aljanna ko kadan duk yadda kake a duniya wallahi sai ka ji matsala sai ka gane ya ka gina gida komin kesh a can duk garin nan gidan da kai ba irin shi sai ka je ka kwanta ga esin ga komi kawai sai abu goma kawai sai aka wani labari sai ka ji gaba ɗaya ranka ya ɓaci daga ka shiga matsala haka ne goma haka ba yanzu a baka wani labari gaba ɗaya shiga rayuwarka ta ta canza kai a cikin sanyin sai ga kana zufa saboda matsala ta duniya kenan duk yadda kake a duniya sai ka ci karo da matsala amma aljanna ba matsala ba gajiya ba barci ai barci ma wata wahala ce ba yinwa ba ishirwa ba tambayar kudin cefa ne babu aljanna ba a tambayar kudin kasanar lokacin aka tambayar kudin cefa ne babu subhanallah to can ba a tambaya duk abin da ka sani kun ba zo baka shigowa gida a ce maka shinkafa ta kare aljanna babu wannan ba za ka taba ji ba har abada balla a ce baka ba da kudin kamiya ba ko kaza ya kare babu duk wani abin da kake tsammani na matsala aljanna babu shi yasa wallahi mu nemi aljanna kuma aljanna ma manzo Allah ya ce in za ku roki Allah aljanna ku tambaye shi ba ku aljanna firdaus Allah ka ba mu aljanna firdaus a ashe kowa ya rasu amma marsi ba ta cika ajihu yanzu nasarawa a amin kadai ba ta sai mun gaba da mi sai mun yi aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ce za su atumullah aljanna ku sa'aluhu jannatul firdaus da kun zo za ku roki Allah aljanna ku ce ba ku waccan ta kololo ita jannatul firdaus fa yana alal janna ita ce mafi dauka a cikin aljanna duk wasu koramu da suke fitowa da aka ce akwai koramu guda hudu to daga aljanna firdaus suke fitowa su yi wani guri Allah ka ba mu aljanna firdaus shine Allah ta'ala ya ce ku yi gauga wajen neman gafara wajen ubangijin ku saboda aljanna da Allah ya tare da fadin ta ya kai fadin sa mai bakwai da kasai bakwai duk yawan wannan aljanna Allah kamar yanda yace ya tare da wuta ga kafire ko sai yace uiddat lil muttaqin na tare da ta ne saboda masu takawa Allahumma ja'alna minal muttaqin Allah ka sa mu cikin masu takawa wallahi mu yi kokari mu ji tsoron Allah a cikin rayuwa ka zo mai tsoron Allah na ce muku shi mai tsoron Allah rayuwar shi gaba ɗaya ta duniya taka tsantsan yake yi kamar a zo a kashe kwalabe a zubar da su kamar tsawon wajen desan metra ce su ake gaba gurin ka wuce ba takalmi wani irin tako za ka yi to shi ne takon mutumin da yake tsoron allah rayu ta duniya komi sai ya taka tsantsan abinda zai ci sai ya yi taka tsantsan abinda zai sha sai ya haka abinda zai samu sai ya yi taka tsantsan in zai bada ma sai ya taka tsantsan saboda shi sha'anin allah wai da kike ji cewa za a yi hisabi ba wai abinda ka samu na haram da halal za a gama a yi hisabi ba a'a halakin ce maza wa hisabi ita haram wa ke bincike a kanta halarkin taka da ka samo mai lahiyar wannan ita ce za a bincika babu wata kura-kura ta shigo ba a shiga cikin wata kwana-kwana ba ko an yi wasu 'yan kwanar a ne kaɗan haka sannan a wata hanya aka sata duk abin da ka taba samu na dukiya na kuɗi tun daga yan firan ko dala ɗaya ko ƙwandala ɗaya sai an tsaya an maka bincike tak tak kayi bayani ta hanyar da ka samu sai kawo Allah bayani kaga ai akwai matsala ko wata harka ce dama aka yi abinda ka san ba wani yanki ce harka to akwai matsala da aka yi wata harka ce muka samu dan wani abu he na dan baiwa na kaza na dan ni kuma sauran sai na abun nan da ka ji ya ce harka to ya calculations in ka bincika akwai matsala to duk abin da ka taba samu na dukiya sai Allah ya bincike ka ɗaya bayan ɗaya sai ka yi bayani idan ka yi bayanin baka kare ba kuma sai ka bayani a wata hanya ka sa su wata hanya ka kashe su wani irin bayani kake da shi inda ka sa kudin ina ne ai ka sa akwai wanda Allah ya ce a sa ko ha akwai wanda ya hana a sa to kai ina ka sa su ka yi bayani eh kudin da na na jambe da na samu akwai aiki gaskiya shi yasa hisabi akwai aiki wallahi yanzu Allah duk salarkin da ka dauka a duniya a ce sai kai bayani yaya ya shigo yaya ka fadda shi in dan kasuwa ne kai dirriba da ka samu da sama da fadi da handama da babakere da almudahana duk wayannan sai kawo Allah bayani an ga akwai matsala kuma wallahi sai an yi bayani ya shine hisabin ai komai sai Allah ya tambaye sai kai bayani shi yasa Allah ka ruha mana asiri amma wallahi idan kana tuba zuwa ga Allah ka tabka bala'i da in ka zo gurin sai daga kawai an shafe shi wani gurin sai daga kawai tarin alheri ka rasa maya akai saboda Allah mai rahama ne Allah mai jin kai ne amma saboda kyaukyawan ayyukanka a wani guri na alkhairi sai ga ga wani bala'i can gurin ya tinkaro ka sai ga Allah madaukakin sarki ya sa an cece ka yi ranar lahira ba ko waɗansu mutanen da an gama musu hisabi an tura ƙeyarsu zuwa wuta an gama da suka wuta su amma sai a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka cece su kuma sai ya ceto su manzo Allah shi kadai yake da wannan hurmu amma sai in kana da tauhidi ba duk wani ceton manzon Allah da ceton manzon sai in kana da tauhidi eh in dai baka da tauhidi a cikin zuciya wallahi ka kare yanda ka damu haka zaka sha ba wani mai kama ka agaji Allah ya taimaka mana yasa Allah madaukakin sarki yace mu nemi aljannan nan da fadin ta ya kai samai bakwai da kasai bakwai an tanaje ta ga masu tsoron Allah amma sai Allah ya ga mana sufofin su waye su allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghayz wal kadhimin al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin kamar mun tambayi Allah su wane ne wanda aka tara dawa aljanna su waye almuttaqin sai ce alladina sune wa'innan yunfiquna fi sara wanda Allah ya ba su suna ciyar da dukiyarsu a lokacin da ake cikin kunci da kuma lokacin ma da ba a cikin kunci ka san shi wani yana taimakawa ne a cikin kowane yanayi wani kuma sai an samu matsala wani an samu matsala ma ba zai taimaka ba to amma su mumine masu tsoron Allah dukiyar da Allah ya ba su to suna ciyarwa daga bayan Allah fi sarai wa gaba ko ana cikin kunci ko ana cikin halin wadata su dai ba da wasu wannan shine siffa ta farko daga cikin siffofin yan aljanna ka zamanto kai mutum ne mai kyauta da sadaka kar ka ce sai ka zama babban mai kuɗi dan in ka diba cikin alkur'ani komai komai sai Allah yake cewa wa mimma razaqnahu daga cikin abin da muka arzuta su da shi daga ciki ya sa manzana ce fattakun nara walau bi shikin tamara ku ji tsoron shiga wata koda da rabin dabino rabin dabino ai dala ɗaya ba biye ɗaya ma ta baka shi ka raba shi abin ka ba da rabi wannan ma kamar neman tsari ne da shiga wutar jahannama to suna ciyar da dukiyarsu a cikin halin kunci da kuma halin da ba ma a cikin kunci ake ba ɗaya kenan wal kadhibina ghaiza da masu boye kushi mama na ɓoye fushi mutum da za a masa abu ransa ya ɓata amma ko a huska shi baka gani zai ƙoƙarin taushe zuciyarsa zai bai zuciyarsa haƙi kuma zai yayi ba shi da haƙidi kasan ba kowa bane wannan ko sai jarumi a ɓata masa rai wani ba'in taka shi kai ma kafin ka je ka ba shi haƙuri ya ba ka sannu sannu baka tafi ciwo shi ke da jakar sai ka ga wannan ai ba ƙarin mutum bane akwai irin wannan ko babu amma saboda karancin su sai ga a cikin circulation wancan ya ajiye mota wancan ya ajiye ana kwaraba su a wajen tuki ne kai wani wani ba daidai ba kowa sai yake bari ya wuce ya aje motar shi a can wancan ya aje sai ga an fara zan yi hannun riga wai za a buga ina warka zumi da gaisu ina ɓoye kushi ya to gaji kwana uku suke aka hanyar saboda kowa yana ganin ya isa ina afuwa wai ka diba ba kai kake da haƙƙin wucewa kilki sai gwani za ka ɗaga mutum amma sai ka ga irin yadda zai yi farin ciki ina ga kuma haƙƙin shi ne ka tauye mishi haka siffar ta kamalar imani da tsoron Allah a samu mutum yana da rangwame kuma yana ɓoye kushi akan abin da aka cutar da shi ma ina ga abin da ba cutar da ke ba shine wal kadhibi ne gaiza masu koyi kushin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka wa wani abu yana da incin ya rama sai ya hakura kuma ya yahi ranar tashin alkiyama dalili da wannan kadai Allah zai sa a kirayo shi a cikin taron jama'ar farko da na karshe a ce yaje ya diba cikin yan matan hurul aini yan matan aljanna zabo wanda yake so ka san ka ai ba ba ka mata hurul aini ba kuma ka je wuta ko wai kafin a je ma sakamako tukonaka ana zauwa saboda wata rana an taba bata maka ne kana da injin karama amma sai ka hakura to wannan sakamakon ka shine kawai ala ru'usul khalaiq a gaban taron jama'a Allah ta'ala ya kira sunanka ka ce na'am a ce ga ta yan mata huri irin da ka zabo daya ta ko kafin a je ma nasu tukuna ka je ka zabo ka ce ke bismillah ta zo Allah daga lama ba an biya ka ba huri ka wallahi inda ka sani lan yi musu hunna in sun gaba وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون wai ka taba ga lulu da makanun lulu wanda aka gwal wanda aka gyara ka taba gani Allah yake ta kansu kai ka ce wani gwal ne wanda aka gyara shi ba kuma sakamako ne saboda aiki kenan sai an yaki da za a bi maka ne abu aljani bai taba shafar su ba kai ka zaka ara gurin jenisa ta ya buga aljanin gidansu sun buga kai ma na gidanku da ka kawo ta amma da aka kana dukkana da mata ko kana son sauran aljanu to wancan lan ya ɗin su hunna in sun kama wani mutum ko aljan bai taba taba su ba saboda hurin makasuratan filkiyam wasu katangagu ne kararu ne a cikin wata khaima kuma a kira ka ranar tashin alkiyama ce wani e je ka zabo daya dala ya kake ji wai miye ya baka wannan wani abu ne aka makana da ikon karama sai ka ce a ba komi a ba komi je ka je ka na yahi amma yan kaɗan muke yi wannan haba ni ni haba ni mutum ya taba ni haba ni ban da kyau wadda kan shi wake albashi mai aini ba ai mu ba taba ba zo na laye ai wallahi duk wanda ya mana kankara ya mun mai kai itace kenan kai kai mutumin banza ne baka da sufa yan aljanna yan aljanna su suna boye fushi ne wal kazimina ghaiza wal afina anin nas su boye fushin kuma ziyahi ka san wani zai boye fushin bai gama amma yana dan so yake wani bala'i ya same ka ce ka dan ka gani ba ni kawa kaza ba rana kaza sau yake kawai bala'i same ka ya ji daɗi saboda ka na mashi wata nan wannan shi ne ake cewa higidi a wa mutum abu wadda ka kula ta bakomi bakomi bakomi amma yana nan ya kudure abin a zuciya sau yake ka shiga cikin wani bala'i sai rika jin daɗi saboda wannan matsalar da ta haɗa ku da shi sai kaɗan ma ya gani cala ma iya kwanda ma ai kaɗan ya gani ma kaga wannan hikidi ne ba sun face da yan aljanna ba almumin la yakuna aqida in ka bari kawai ka bari in ka yahi kawai ka yahi gaba daya in ta'fu an sawin fa inna allaha kana afuwan abu ɗaya ne wa zaka Allah ma biyu da wani abu an muna na maka an kai afuwa Allah ce fa inna allaha kana afuwan gafura sai Allah sai ma afuwa kuma ya ma gafara amma sai gagara an ce akwai wani daga cikin magabata yayi baki irin na alhurma ya sa a dafa musu abinci to sai aka katari abincin sai aka yi jinkiri sai yadda yake fada ga mai dafa abincin baiwa ce ko bawa ne to ka san idan aka zo kana aiki aka maka fada ko duk sai ka rikice to dai kwaso zo abincin yana gaugawa ga abinci da zafi da wuta gaba ɗaya sai ya zubar da shi a jikin mai gida ga abincin babu ga ya bata bai riga kuma ga ya kona shi kuma ga baki suna rai zai ɓaci ko ba zai ɓaci ba sai ya zabura zai afkawa wannan baiwar ko bawa sai ya ja mashi wannan ayar wasari ila magfiratin rabbi ya ka mashi halgurin wal kazimin al gaiza Allah ya ce yan almuttaqina kina yan aljanna sune masu koye gushi yace to shikenan je ka ya wal afina ana nasu je kana yayi ya koye gushin kuma yayi ce baka kare ba yi wallahu hibul musini yace je kana yan taka ya hakura ya yahe ya yanta wannan nau'in guda uku wa yake iya wani ayyuka sadauki laysar shadida bi sur'atin bai zama jarumi saboda kayi saurin fusata kai ba jarumi bane dan kana kwambo kana daukan kariya kana ta mu wallahi wanda taba ma ko ba wannan ba jarumta bane ba jarumta wanda zai mallaki zuciyarsa ran shi ya bata amma kaga ina kaman ba ya komai ba amma wallahi wani nan da sai kaman ya kama da wuta shi kada idan shi ya canza yana yana jujjuyawa kuska ta canza wai shine mazakuta ba shi bane ba a bata ma rai ka dake kai mulmushi ka ce ba komai har ba ka ce kaya wanda shi ne jarumi kenan kai ne sadauki idan ana neman namiji to kai ne amma duk mai saurin fusata mai saurin bugo mai saurin zagi wannan ai rago ne wannan ina neman namiji kalka sashi a ciki wannan mata mata ne eh da kaji ana wani mutum ne wani ai namiji ne to yana da mi yana da jarumta ne yana da haƙuri da shi ne Allah ta'ala ce su yan aljanna su ne masu ciyarwa da dukiyarsu a cikin halin kunci da halin kakana kayi da kuma halin yarwa suna ɓoye gushi walafina da nasu idan an musulahi masu suke yahewa mutane wallahu hibul musulmi Allah ya ce yana san waɗanda suke masu kyautatawa irin wannan akwai sauran lokaci to za mu tsaya a nan gurin Allah ka samu daga cikin yan aljanna Allah ka ba mu aljanna firdaus Allah ka yahe mana kurakuranmu Allah ka samu daga cikin yan wuta Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka yahe mana kurakuran mu ka dauka addinin musulunci da musulmi Allah ka taimaki yan uwanmu na Palestine Allah ka kawo musu dauki Allah ka agaza musu Allah ka taimaka musu ya Allah ka saukar mu da damana mai albarka ka saukar mu da zama lafiya a cikin kasar mu da sauran kasashen musulmi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi duk wanda yake da bukata Allah ka biya masa wanda yake cikin damuwa Allah yayi masa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah